إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 29 ga watan jumadal akhira shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne ya dace da ɗaya ga watan biyu shekara ta 2022 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljin wa shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa aje idan ba a manta ba mun fara karatu ne a cikin gabar da malam yake mana bayani game da namazij namazijun amaliya misalai a aikace ta hanyoyin da shi malam ya bi ya fitar da wasu daga cikin aljanu da suka shiga cikin wasu mutane ya kawo mana misalai guda hudu za mu tashi na biyar wannan misali na biyar za ku ga galibi a cikin nuskar da take hannunku malam ya tsallake ta a cikin nuskar da take hannunku malam ya tsallake ta ko kuma malam bai ambace ta ba a cikin galibi littafin da yake hannunku za ku ga guda bakwai ne to yanzu ta biyar ɗin za ku ga malam ya tsallake ta ya tsallaka ta shida shi ne aljinnul ghawwas wani aljani wanda yake iyo a ruwa wanda yake rayuwa a cikin ruwa yawwa to nan za ku tafi ita wacce muka tsallake ɗin za ku ga wata doguwar muhawara ce malam yayi to saboda tsayinta shi sa malam sai ya tsallake ta za ku ga wani bayani ne da wani daga cikin ɗalibansa wanda shi malatin ya ce zai ba wani daga cikin ɗalibansa ya ba da labarin da kansa to shi ne ba da labarin abin da ya gani da idansa lokacin da suka je da shi malam wahidu abdulsalam bali gidan ɗaya daga cikin wasu daga cikin yan uwansu wanda aka cire wani daga cikin samari aljani to an yi gwagwarma kwarai daga gaske wajen cire aljani to malam ya ga a shiwar ɗin ya yi tsayi shi sa sai ya tsallake shi to amma dai ga ɗalibin ilimi zai iya karantawa zai karu ba wai abin da malai rubuta ba haka bane shi sai ciri a'a kamar yadda ya ga mana tun a farko bai fiye fifita tsawaita magana da aljani ba to shi sa sai tsallake ta amma dai idan ka karanta kai za ka ƙari insha Allah ta'ala an kuma akwai buƙatar a karanta to shi kenan sai mu samu lokaci mu karanta Allah da amma dai yanzu zamu tafi wanda yake cikin littafi na dan ni babu wancan ma a cikin wannan din malai ce annamudajul khamis misali na biyar aljinni wal ghawas wani shaidanin aljani da shi a ruwa yake rayuwarsa malai ce ja an yi rajulun wa ƙala wani mutum ya zo min ya ce da ni inna abi bihi masun ya ce hakika mahaifina yana ɗauke da shafar aljanu ƙultuwa ma yudirika sai malam wahidi ya ce da shi me ya sanar da kai mahaifinka na ɗauke da shafar aljanu ƙala sai wannan mutum ya ce idza sami'a khutbatal juma'a duk lokacin da mahaifina ya ji hudubar juma'a limami yana hudubar ranar juma'a wa huwa fil masjid yana cikin masallaci yusra'u zai fadi ya fara farfadiya wa yudhallu hakaza hatta tantahi al khutba zai kasance a cikin halin farfadiya har sai limami ya gama huduba sannan kuma sai ya farka da zarar limami ya hukan mabar ya fara inna alhamdulillah kawai sai ya fadi sai ta irin wannan abubuwan da masu shafar aljanu suke yi ba zai farka ya dawo hayyacinsa ba har sai zuwa lokacin da limami kuma ya kammala hudu basa kuma kawai sai ya dawo ragal sannan ya ce dalili na biyu wa kafiran ma yusra'u fi salati wa lailatal ithnain fi kulli fi kulli asbu'in yace kuma mafi yawa ana bige shi a duk lokacin da yake sallah da kuma daren ranar litinin na kowanne sati galibi idan ya tashi yana sallah to nan hali na bugun aljani yakan zo masa sannan duk daren ranar litinin to baya cikin hayyacinsa kuma duk sati ranar litinin da daddare to shikenan kuma sai safiya ta yi za ku ji abin da yake faruwa insha Allah ta'ala la ya dawo hadan ya dukulu alaihi al-ghurfata baya barin kowa ya shiga ɗakin da yake ranar litinin da daddare idan ya shiga ɗakinsa to babu wanda ya isa ya shiga wala hatta zaujatahu hatta matarsa ta sunna ta aure ba ta iya shiga ba za ta iya shiga inda yake ba zai batta ba wa yanamu tilka lailata wahdahu fi dhilam yakan shiga cikin ɗakin sa ya kwana a cikin duhu shi shi kadai baya bukatar wani fa zahabtu ma'ahu ana wa thalathatu min asbiqai malan wahid yace sai na tafi da ni da wasu mutum uku daga cikin yan uwa abokansa abokan shi malan wahid kenan sai sai muka tafi gidan shi wancan mutumi fa wajadna zalika ar-rajula almariba sai muka samu shi wannan mutumin mara lafiya jalisan a zaune wa fi kamil quwahul aqliya yana cikakken hankalinsa ba ba za ka taɓa cewa akwai wani abu da ke damunsa ba yana cikin hankalinsa wa umruhu hawali khamsatu wa arba'una aman shekarunsa za su kai kusan shekaru arba'in ko kuma hamsin da hudu a duniya fasa'altuhu sai na tambaye shi na ce masmuka ya sunanka ƙala mahmud sai ce sunana mahmud ƙultu sai na ce da shi ma yu'limuka menene yake damunka wanne irin ciwo kake ji a jikinka ƙala sai shi wannan mutum ya ce da malam wahidu ash'urka anni ma'iya jinniya ya ce ina ji gaskiya kamar akwai aljana tare da ni saboda in akwai aljini tare da mutum musamman idan namiji ne akwai aljana tare da shi ko idan mace ce akwai aljini namiji tare da ita to wannan abu ne mai sauki ta iya ganewa saboda yanayin da zai rinka zuwan mata qultu sai na ce da shi hal turidu an tukhrijaha wa hal turidu an tukhrijaha shin kana so ka fitar da ita kana so ta fita daga jikinka qala sai ce na'am eh ina so at at'abatni jiddan ce wallahi ta gajiyar da ni sosai tana wahalar da ni kwarai da gaske wa kadat an tufarriqa baini wa baina zawjati har ta kusa ta raba da matata tana so ta raba min aure qultu lahu sai nace da shi idhhab fatawadda to ta shika je kai alula wa tawadda'tu ni ma sai naje ni alula ana wa man ma'i da ni da wanda suke tare da ni mutum uku na duk muka je muka alula thumma amartu ahda asdiqai sannan sai nace da ɗaya daga cikin abokaina da muka zo tare da shi bi qira'atir ruqya alaihi nace karanta masa ar-ruqya karanta masa al-qur'ani saboda haka sai fara karanta masa al-qur'ani fa qara'aha sai fara karantawa wa qabla an tantahi ar-ruqya kafin ma ya kammala karatun ruqyar ya karanta wasu daga ciki irta irta'ad al-jasadu kawai sai jikin ya fara bad ya fara karkarwa fa araftu fa araftu anna al-jinniya qad hadara to sai na san tabbas shedanin aljanna da ke jikinsa fa ya zo yanzu ya halatto fa qultu sai nace bismillahi man anta nace zan fara da sunan Allah waye kai shi shedanin da ke jikinsa kenan fa nataqa a sautan mughayir kawai sai naji yayi magana yayi furci da wani sauti ba irin sautinsa da muke magana da shi ba sautinsa ya canza ana jinniyatun sai ta ce ni ba namiji bane ana jinniyatun ni mace ce aljana ƙultu sai na ce masmuki me ya sunanki ƙal sai ta ce a tofa steprios to gashi nan dai wani irin suna shi kansa malaɗin sai ya ce awisman yushbihu zalika la azkuru yace ko wani suna makamancin haka sai shi dai ba zai iya tunawa ba to da alamu dai ba sunan musulmi bane yawwa gashi na steprios qultu sai malam wahidi sai yace ma diyana tuki menene addininki fa sakatat sai ta shiru bata ce komai ba qultu muslima sai malam wahidi yace musulma ce ke qalat la ta ce ni ba musulma bace qultu nasraniya malam wahidi yace krista ce ke qalat la ta ce ni ba krista bace qultu malam wahidi yace kafiratun ma'ana mushrika wacce ba ta da addini ba musulma ma ba yahudiya ba ba krista ba mushrika ce ke qalat na'am sai ta ce eh ita ba ta da addini la a'riful adiyana ta ce ni ban san wasu addinai ba ba abin da ya shafe ni da addini qultu sai na ce da ita aina taskunina ana kike zaune a jikin wannan bawan Allah qalat sai ta ce ana minal ana kike zaune a kike rayuwarki qalat sai ta ce ana minal jinnil ghawwas ina ɗaya daga cikin aljanu da suke linkaya a cikin ruwa su aljanu su aljanu ne amma na cikin ruwa kun ga dan ruwa da ake cewa ba dan ruwa bane aljani ne yawa da gaske ne ko shakka babu mutum yakan shiga ruwa a halaka shi a cikin ruwa ko shakka babu hakan takan faru sosai don duk galibi ruwayen da ake da ake mu'amala da su akwai aljanu a ciki wannan su gurin rayuwarsu ne akwai aljanu da suke rayuwa a cikin a cikin ruwa kada ku manta yan uwa a farko farkon karatu littafin da mun yi bayani shi kansa shi dan din aina fadarsa take akan ruwa inna shaytana yada'u arshahu alal ma'i haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayyana shedan ya dora gadan mulkin sa akan ruwa wa ya ba'u sarayahu sai aika yan rundunarsa to saboda haka duk ruwan da ka sani musamman babban ruwa to ba a rasa shedanin aljanin da suke mu'amala da shi idan kana da wata mu'amala da kake a cikin ruwa kai mai su ne sana'ar ka ce ko wani makamancin haka to duk lokacin da zaka shiga ruwa ya kamata kai ayatul kursiyu kai bismillah ka shiga insha Allah ta'ala haka sun ka ga babu shedan da isa cutar da kai amma ba wani iya yake da suna ba iya ruwanka bane ko ka iya fatan fadama a cikin ruwa zaka shiga kana fatan fadama aljanna ya rike kafarka to kaga na ya zaka yi kenan yawa Allah ya kiyaye to tace ita tana ɗaya daga cikin aljanna da suke rayuwa a cikin ruwa tace allazi ya'ishu fil ma irin aljanna da suke rayuwa a cikin ruwa ana aishu fil bahri al ahmar ta ce ita tana rayuwa ne a can red sea albahrul ahmar shi ne ruwan ban sani ba ko shi ne ruwan maliya shi ne ruwan maliya red sea din ruwan da ake ce masa red sea to tana rayuwa dai a wancan ruwa qultu sai malam wahid yace yace sai ce da ita walimadha dakhalti fi mahmud me dalilin me dalilin da yasa kika shiga cikin mahmud qalat sai ta ce li an taqima minhu dan na dau fansa a kansa qultu ma za fa'ala sai nace me miki qala sai tace kana qariban kana qaribuna fil jinni qad massa rajulan famasakahu ko famasakahu mahmud wa darabahu darban anifan hatta adahu tace ɗaya daga cikin ƴan uwana ko makusantana daga cikin aljanu ya shiga jikin wani mutum famasakahu mahmud sai mahmud ya kama wannan aljani wa darabahu darban anifan ya dake shi duka na rashin tausayi ya daki wannan aljanin hatta azahu har sai da ya cutar da shi to kun ga abin da ya faru shi da shi Mahmud yayi me ruqya yi ko to amma ina ina gani ba shi da gogewa da khibra akan ruqya din sannan kuma ba shi da hanyoyin da yake ya kare kansa ta hanyar zikirai daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sa ta samu dama ta yi me ta shiga jikinsa hatta azahu har ya cutar da shi wa mahmudu jahilun kun ji ba sai ta ce shi mahmudu kuma daman jahili ne astaghfirullah ta ce daman mahmudu jahili ne la ya arifu kaifa yuhsin nafsahu bai san yadda zai kare kansa ba kun ji abin da na gaya muku bai san yadda zai yi addu'o'i da zikiran da annabi ya kore ya kare kansa da su ba minna ma'ashar aljanni ya kare kansa daga mu taron aljanu ba faqabaltuhu fi lailatin muzlima ta ce sai na haɗu da shi na zo wajensa a wani dare mai duhu wa huwa yamshi fi tariqi wahdahu yana tafiya a hanya shi shi kadai wa dakhaltu fihi kawai sai na na shiga jikinsa to wannan shine abin da ya faru kun ga dalilin da yasa ta shiga jikinsa menene daukar fansa wani aljani ya shiga jikin wani dan uwan Mahmud shi kuma Mahmud ina ji ya dan karanta alqur'ani ya iya kawai sai ya samu dan uwan sai ya fara masa karatu eh har ya dubu lalaye da kiwon can din kuma yadda ke shi dukan da ya sa ya ji masa ciwo to ita kuma sai ta dawo don ta yi mai don ta ɗaufansa ‘yan uwa wanda mai ke nuna mana duk mutumin da yake ruƙiya yake karanta alƙur'ani ya fitar da wani aljani to ya shirya ya san cewa aljanin da yake fitarwa da wanda yake kora daga cikin adam za su rinka bibiyarsa ina fata an fahimta ‘yan uwa haka al'amarin yake duk lokacin baran ba ku misali kamar mutum ne yana aikin laifi ka kama shi ka kai shi wajen 'yan sanda a yanke mai hukunci a kai shi birsin wannan mutum idan ya fito mai zai zai rinka bibiyar ka yana da halin da zai cutar da kai zai cutar da kai to haka ne yanzu kai masa abin da ba daidai ba yana gani ka cutar da shi ka hana shi rawar gaban hantsi ka hana shi sakewa da walawa tunda ka kore shi daga cikin dan adam din da yake jin daɗi a cikinsa to shi kuma zai rinka bibiyar ka taya za a iya ɗaukan sa to shi sa matukar kana cikin kana wannan harka ta ruqiya to dole ne ya kasance kana da tahsin kana da abubuwan da kake kare kanka da su sune addu'o'in da suka tabbata daga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shirme da bankaura da hauka ba naka bane in dai zaka rinka shirme da abubuwan da mutane gama gari suke yi to shikenan aljanu ya samu dama a jikinka za su samu damar tatsawuli a kanka da daman fursa suke nema kamar yadda na gaya mana wancan satin yan uwa aljanu wallahi sukan iya bin mutum shekara goma a baya baya suna ta binka suna ta binka a hankali me suke nema fursa suke nema dama suke nema da kayi abin da za su samu dama shiga jikinka wuf sai su shiga jikinka sukan binka shekaru da dama a baya a baya za mu zo mu ji insha Allah ta'ala mala ya ce ƙuntu sai na ce munzu mata wa anti ma'ahu tun washe kike tare da mahmud qalat sai ta ce min hawali 20 sana shekara 20 kusan shekara 20 take tare da shi qultu laha sai na ce da ita ana sa'aridu alayki amran imma an tuwafiqi aw la yace to ga wani abu da zan bujuro miki da shi ko dai ki karba ki dace ko kuma ki bar shi ki ki karba anti sahibatul ikhtiyar zabi na gare ki qala sai ta ce qul fadi ina jinka fa aradtu alayya alaiha alislam sai na bujuro mata da addinin musulunci nace ki karba addinin musulunci ki zama musulma qala sai ta ce utrukini ufakkir kyale ni na dan yi tunani qultu kam sai nace mata to kamar minti no zan baki qala sai ta ce salasatu ayyami ba na kwana uku qultu la sai nace mata a'a أكثر ما عندنا أن نعطيك عشر دقائق تفكرين فيه mafi yawan abin da ke gare mu shine zan iya baki minti goma kawai kije ki tunani akan sa na baki minti goma sai malam wahid ya koma gefe ya bar mara lafiya ma'ana ya ba aljana ta tattauna kenan da kanta ta yi tunani wa ba'da al-ashara daqa'iq bayan minti goma sun cika qalat sai ta ce na'am aslim eh aslam zan musulunta walakin bi sharɗin sai dai kuma da sharaɗi an azilla ma'a mahmud wala akhruju minhu zan musulunta amma zan kasance tare da mahmud ba zan fita daga jikinsa ba qultu sai malam hidi sai sai da ita hadhihi qadiyatun ukhra wannan ai wani abin ne daban anti walau aslamti fa inna ma la tunajji nafsaki minan nar abinda dai kawai nake so shine da zaki musulunta yanzu da kin tsamar da kanki daga wuta yanzu idan kin musulunta ki fita daga jikinsa ki bari ki musulunta ki na sai a zancen fita daga jikinsa wa tafuzi bil janna idan kuma kin musulunta zaki dace da rabauta da aljanna qalat na'am sai ta ce aslam zan musulunta qalat qultu si malam hoyi sai na ce da ita idan fantiqi bi shahadati to ki furta kalmar shahada fa nataqat biha sai ta furta kalmar shahada wa a'lanat taubataha ta bayyana tubanta a fili wa sammat nafsaha umma ibrahim amma ta canza wa kanta suna ta dawo babar ibrahim ma'ana ta yau kanta alkunya da ummu ibrahim yanzu ta canza daga sunanta na asali qultu sai malam wahidi sai nace da ita idan min tamami hadhihi tauba to ki sani daga cikin cikar wannan tuban naki tubanki ba zai cika ba an tuquli an zulmi har sai kin cire kanki daga zaluncin da kike yi sai kin fita daga zaluncin da kike yi kala sai ta ce ayu zulmin kuma wanne zalunci kuma nake yi ultu malam hidi sai nace ayace sai nace da ita wujuduki fi jasadi hadha hadha al-insi zulmun kasancewarki a jikin wannan mutumin ai zalunci ne fala budda min al-khuruj minhu ba makawa sai kin fita daga cikin sa qalat sai ta ce lan akhruja ba zan fita ba li sababaini saboda wasu dalilai guda biyu al-awwal dalili na farko annani uhibbuhu hubban shadida tace ina son sa so kuma ba ma na wasa ba so mai tsanani walakin ni la anamu ma'ahu tace kuma wallahi bana ma kwanciya tare da shi illa lailatan wahidatan fil asbu'i sai dare ɗaya a cikin sati duk sati dare ɗaya nake ware yau kaina mu kwanta tare da shi wa hiya lailatul ithnain shine daren ranar litinin ai kun tuno ko duk da ranar litinin mahmud yana kwanciya mai shi shi kaɗai sannan baya barin kowa ya shiga wajensa hatta me matarsa kun ji sirrin ko to ita ce take zuwa take kwana da shi ita wannan shaidaniyar aljanna malaiti summa ta ce ita wannan aljanna ta ce summa atruku li zawjatihi baqil layali ta ce sannan sai na bawa matarsa sauran dararen kun ga ma'ana ta mai da ta mai da kanta ita ma me matarsa ita ta zabi dare daya ta bawa iyalinsa sauran darare guda shida saboda zalunci fa qultu laha malaiti sai na ce da ita wahal tazharina lahu fi surati imra'atin shin kina bayyana masa ne a suran mace sosai ya ganki qalat la sai tace a'a bana bayyana masa bana bayyana masa a suran mutum ya gani qultu idan kayfa tatimmu almu'ashara malai ce to ya kuke samun damar mu'amala tsakanin namiji da mace qalat sai tace huwa yarani fi manamihi kal hulum kawai gani na yake a cikin baccinsa kamar yana mafarki kamar yadda ka sa a matsayinka na namiji zaka yi mafarki to haka yake ganin sa kamar yana mafarki yarani fi suratin fi suratin mar'atin jamila yana gani na a sura wata mace kyakkyawa wa yusbihu fa yajidu nafsahu qad ihtalama qad ihtalama sai kawai ya wayi gari ya ga kansa yayi mafarki sai ga yayi mafarki ya fitar da mani shi kai abin da zai dauka kenan tace amma ana amani fa atalazzadhu tamaman wa ashkuru bi kulli shay'in tace amma ni nakan ji dadi cikakken jin dadi duk abin da ake ji nakan ji ma'ana tana zuwa ta sadu da shi a cikin baccin sa kenan qultu malam wahid yace sai nace da ita hadha huwa sabab al-awwal fa masani to kin ce ba za ki fita daga jikin sa ba saboda dalilai guda biyu kin faɗi na farko me na biyun qalat sai tace wa sababu thani dalili na biyu annani kuntu mutazawwijatun min a maliki janil baharil ahmar ta ce ni na kasance mata ce ga sarkin kogin a wancan kogin da muka yi bayani wancan red sea din sarkin da yake lura da wancan kogi yake mulkinsa ta ce to ni matarsa ce sun matufi wata rakani sannan sai ya mutu ya rabu da ni wa ma zalal mulku ma'a auladi ta ce to yanzu abin da yake faruwa mulkin na tare da 'ya'yana ‘ya'yana su suke mulkin sun gaji babansu kenan wa hum alal kufri su kuma suna kan kafirci ba su musulunta ba fa inna alimu bi islami idan suka san cewa ni mahaifiyarsa na musulunta qatalu ni kashe ni zasu qultu sai malam wahidi yace amma sababul awwal fa batilun dalili na farko da kika faɗa cewa kina san sa kina kaza wannan bataccen dalili ne babu wata hujja da zamu karba akan haka li'annahu la yuhibbuki saboda shi baya son ki wala yuridu ay yatazawwajuki ba kuma ya ba kuma ya so ya aure ki wa qad qala li anifan dazuma kafin na fara karatu shine ya gaya min cewa innahu yuridu ikhrajaki innahu yuridu ikhrajaki shine ma yake son a fitar da ke daga jikinsa amma min nahiyati auladik amma ta bangaren ƴaƴanki da da kika bayani fayumkin an tahrabi fi ayi makan fil muhit al-atlanti atlanti awul hadi aw ghairihima yace to zaki iya guduwa daga wannan kogin da kike rayuwa a cikin ki tafi can kogin atlanta ko kuma kogin hadi ko wasu daga cikin koguna da suke a cikin duniya ki tafi can ki je ki rayu da wasu daga cikin musulmi ki gudu daga wancan gurin da ƴaƴanki za su iya ganin ki balle su halaka ki wa ta'ishi na ta'budina Allah hunaka ki je can ki rayu ki bautawa Allah madaukakin sarki a can qalat sai wannan aljana ta ce idan sa'akhruju a'tini thalatha daqa'iq ta ce zan fita amma ba ni minti uku thumma afaqa ar-rajulu min ghaibubatihi sai mutumin ya farka daga wannan a suma da yi ko daga wannan gushewar hankali da ya samu wajala sama'ana ya zauna tare da mu faƙala ikhwani sai ‘yan uwana da muke tare da su mutum ukun nan suka ce da ni hayya bina laƙad kharajat malam zo mu tafi ta riga ta fita ai sai mu tafi ko fa qultu la sai nace a'a ku saurara ka anni araha fi ainihi sai wallahi kamar ina ganin ta aidan sa bata tafi ba tana nan ina fata an fahimta to kun ga in ba khibra ba da gogewa ta za a gane na ga muku je sai aljini zo ku ta ma'amala da shi yana jikin mutum wallahi baka sani ba duk maganar da za a yi shi zai yi amma kai baka sani ba sai ka dauka da dan uwan kake magana to khibra yau da kullun da gogewa shi zai saka gane cewa tabbas wannan ba dan uwanka bane ba wanda kuke mu'amala da shi bane saboda haka mala yace a ai abin bai kare ba har yanzu ina kamar ina ganin sa malai ce thumma wada'tu yadi ala kat- ala katafaihi yace sai na dora hannuna akan kafadinsa wa ala rukbatayhi da kuma kan gwiwoyinsa fata'akkadtu annaha lam takhruj sai na tabbatar lalle bata fita ba wa inna ma hiya mujarradu hila sai na san cewa lalle kawai tsantsar dabara ce da yaudara take so ta mana fa amartu ahda ikhwani sai na ce da ɗaya daga cikin wanda muke tare da shi na umarce shi fa qara'a alaiha ar-ruqya nace ci gaba da yi mata karatu marratan thaniya wani kara falam yukammilha bai gama kammala ruqya ba shi ma ya fara karatun kenan wa hadarat sai ta dawo fa qultu hakaza ya umma ibrahim tahtalina alaina ce yake babar ibrahim haka kuma zaki yaudare mu haka zaki zaki mana wai mai alƙawari da ke kuma ki dawo qalat sai ta ce sadaqani ana uhibbuhu jiddan ka gasgata ni wallahi ina son sa sosai ka gasgata ni wa ashartuhu 20 sana na mu'amalance shi na zauna da shi har kwanaki 20 wala uridu an akhruja minhu ba na so na fita daga jikinsa qultu sai na ce da ita idan qadinta ha bainana ahdal wuddi wal mulayana to yanzu kuma zancen fa alƙawarin magana cikin lallama da salama yanzu ta ƙare tsakanin mu da ke wa baqiya ahdal asa yanzu kuma alƙawari ne na duka kawai eh zaki zaki fita ko bakin so wa darbu wal harq da duka da ƙonawa imma an tukhriji ko dai ki fita wa imma an asta'ina billahi ko kuma na nemi taimakon Allah madaukakin sarki wa aqra'u alayki ayatin min alqur'ani na karanto miki ayoyi daga cikin alqur'ani fa tuhriquki wannan ayoyin su kona ki aw adribaki ko kuma na dake ki qalat sai ta ce la duk bai kai ga wannan ba sa akhruj zan fita wa dhallat hawali daqiqataini haka nan sai ta dan dakata gwargwadon mintuna biyu أو ثلاثة كومنتنا أكو تسحيه بصوت محزون يا محمود تنا إيه تنا كارا دون صوتي إرن صوت دكي أو كده داموا دبك إنتكي تنا توا يا محمود يا محمود ثم خرج سنن تبتا ما أنا تنا الهين الربوادش والفضل لله ما ليتي فلا تألتي وحده فهو الموفق فهو الموفق الله بارك سركي فلا تاسسي كما شيني ميداتروا wa huwa alhadi ila sawa'is sabil kuma shine mai shiryawa zuwa hanya madaidaiciya to wannan haka abin ya kasance annamuzaju sadis sai misali na shida ailatul jinni to wannan kuma wani abin ne shi ma da ya kara faruwa mai ban mamaki shi kuma iyali ne na aljanu akwai shi anaku yawwa akwai iyali ne na aljanu suka yi ta shiga jikin wata mace kuma abin mamaki za ku ji ita matar da aljanun suka rinka shiga jikinta ba ta ma yadda aljanu suna shiga jikin mutum ba eh ba su ma yadda aljanu suna shiga jikin mutum ba dan irin waɗannan masu musun cewa aljanu suna shiga jikin mutum a za ku ga ko da aljanun ne shiga jikinsu suna da taurin kan rashin yadda sai su ɗauka kawai ai abu ne da yake da alaƙa da ciwon kai ko wani abu na kwakwalwa ko abin da ya kama da haka amma dai ba su yadda cewa aljanu ne shiga jikinsu ba malai ce maribat imra'atun marban shadidan wata mata ta yi rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani wa dara biha zawjuha inda inda al-atibba mijinta ya ta zagayawa da ita yana kewayawa da ita wajen likitoci a kai ta wajen wancan a kai ta wajen wancan falam ta tahassan bata samu lafiya ba fa dhahaba ila shabbin yaqra'u al-qur'ana wa yu'aliju bihi min al-jinn sai kai ta wajen wani matashi wani saurayi shi saurayin yakan yi karatun al-qur'ani yayin mutane magani da shi daga aljanu فذهب وقرأ على على تلك المرأة sai wannan saurayi yayi wannan mata karatu a fanataqa alaiha jinniyun ismuhu jirjis sai wani aljani ya magana a bakinta sunan aljanin jirjisu to fa fa aqna'ahu bil islami wa aslama sai shi wancan matashin ya gamsar da wannan aljani da musulunci kuma aljanin ya musulunta alhamdulillah thumma askanahu ma aljinnil muslimina sannan ya zaunar da shi a wajen musulmin da a wajen aljanun da suke musulmi yace zai zauna tare da aljanun musulmi domin ya bautawa Allah madaukakin sarki kuma ya yadda da hakan yaji yayi fi ahadi masajidil madina a ɗaya daga cikin masallatan da suke garin wa ba'da hawali shahrayn bayan wata biyu da fitar shi jirjiz da musuluntar sa maridatil mar'atu marratan saniya sai matan nan ta ƙara da rashin lafiya faja'ani zawjuha wannan karin kuma sai mijinta ya ɗauko ta sai kawo ta guri na ba gurin wancan matashin ba fa zahabtu ma'ahu wa qara'atu alaiha yace sai na tafi tare da shi zuwa gidansa sai na karanta mata alqur'ani fa na taqa sautan fa na taqa sautan jahawari sai sai furici da wani sauti wanda yake mai ƙara shine jahawari sautin da yake da ƙara a jikinsa ma za turidu minna me kake so a wajenmu qultu masmuka sai malam wahidi yace me sunanka qala yohana sai ce sunana yohana kun ga ashe ba waye ba ba jirjis bane ko yawa yazo ne sabo shi yohana ne wannan qultu idan nasrani to da malam yana jin sunan kasan yohana sunan wane ne dama sunan kirista ne yawa wannan ba ma sai ba ma sai an tsaya tantancewa ba ya ce kirista ne kai kala na'am sai ce e qultu malam yace wa limadha masasta tilkal mar'atil muslima me yasa ka shafi wannan macen musulma kala sai ce li annakum akhadhtum waladi jirjis saboda kun dauke min dana jirjis wa adkhaltumuhu fil islam kun shigar da shi addinin musulunci yan uwa an fahimta saboda wancan dan nasa jirjis ɗansa ne saboda haka ya zo ɗaukar fansarwa kenan ɗansa to shi sa sai ya ƙara dawa sai ya shiga jikinta kuma an shigar da shi addinin musulunci bayan shi kirista ne faji'tu kai an taqima yace sai na dawo nazo dan na dauki fansar abin da aka yi wa dana qultu sai malam wahidi sai ce da shi sa'aridu alayka al-islama zan bujiro maka da addinin musulunci fa idza qabiltahu idan ka karbe shi marhaban to shikenan maraba wa in lam taqbalhu falam argha falam argha maka alaihi idan baka karbe shi ba bazan tilasta ka lalle sai ka karbe shi ba qala sai ce al-afdalu laka an tariha nafsaka wa taskut abin da yafi maka shine ka hutar da kanka kai shiru kai ba na son bukatar musuluncin ka dan bazan karba ba qultu limadha sai malam wahidi yace saboda me qala sai ce li annani qissisu min qasawisatun nasara min al-jinn sai ce to ka san ni da kake gani na ba ga magaran aljani bane daga cikin aljanin ma malamai ne manya-manyan malamai fastoci ne ko fada-fada ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون daga cikin nasara Allah madaukakin sarki yana yaban wasu daga cikin kiristoci wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dami ma arafu min al-haq Allah yana yaban wasu daga cikin nasara sai sai daga cikin su akwai kissisina sune malamai gaggan malamai masu ilimi daga cikin nasara wa ruhbanan da kuma masu bauta ar-ruhban jam'i na rahibi shine mai bauta kenan ko ko da ba shi da ilimi mai yawan bauta to sai a kira shi rahibi amma kisisi malami kenan to shine ce masa shi a cikin kiristocin ma na aljanu ba faga magari bane ba mai bi bane shi shi ake bi to ya kuma za a ka zo ka raba shi da addinin ka sa shi a cikin wani addini na musulunci ce to ka hutar shi da kanka ya'ani abin da yake nufi alim min ulama'ihim malami ne daga cikin malaman su fa kaifa uslim ta za a ina musulunta qultu malawai sai na ce da shi idan a'rid anta alayya nasraniya to kai tunda ba za ka karɓa musulunci ba kai ba ni kiristancin naka idan na gamsu ni sai in karɓa thumma a'ridu ana alayka al-islam idan kai ka kasan gamsar da ni ma kuma sai in bujuro maka musulunci fa ayyuna aqna'u thani duk wanda ya iya gamsar da nabiyin ya iya gamsar da dan uwansa falyakhudhu ma'ahu to ya dauke shi tare da shi ma'ana ya karba abin da dan uwansa yake dauke da shi idan kai ne zan karɓi kiristanci idan kuma ni ne za karɓi addinin musulunci lakin bi sharɗin sai dai da sharɗi guda ɗaya ijmalin wahidu Allah na ta'assabu lil hawa kada mu sa san zuciya a cikin tattaunawar tamu wa an wa an nakhlusa niyya mu kuma tsarkake niyya wa nas'alallaha ay yahdina jami'an lil haqqi mu roki Allah madaukakin sarki dukkanin mu da ni da kai shirye da mu zuwa gaskiya kun ji yadda ake tattaunawa cikin limana da salama yawwa ba da zagi da dura ashar ba da abin nan qala sai shi wannan aljani ya ce an saftu na yadda zan yi adalci in Allah da a tattaunawa mu a arib anta awwalal islam kai fara bani addinin musulunci naka miji me yake dauke da shi malam wahid ya ce fa bada'atu hadisi fi tashkiki fi dinin nasara al muharraf yace sai na fara zance na da sa masa shakka da kokantan da ke cikin addinin kiristanci wanda aka juya shi ne kokarin kawo masa shakka in sa masa rudani a cikin ƙwaƙwalwarsa game da addinin nasa da yake tutiya da shi wa izharu al-khurafat allati yu'minuna biha da kuma bayyanar da shirme da shirbicin da su suka yi imani da shi wanda yake cikin addinin su na Kirista wa huwa yujadilu duk lokacin da dai magana shi kuma yana min jayayya ina faɗa yana jayayya ina bashi amsa wa yunaqishu shi ma yana tattaunawa thumma a yaqtani da ƙarshe kuma sai ce ya yadda wala an taqilu min nutqatin ila ukhra mala yace bana dauka bana bana bana bana fita daga wata nukuta daga wani point da muke tattaunawa hatta yaqtani abil ula har sai ya ga musu da ta farkon misali ina dauko masa akan annabi Isa ba dan Allah bane to ba za mu ajiye tattaunawa akan annabi isa ba dan Allah bane har sai ya gamsu tabbas annabi isa ba dan Allah bane sai mu tsallaka kuma haka yake yi ka'idar tattaunawa kenan dama thumma aradtu alaihi al-islama sannan sai na bujuro masa da addinin musulunci bi mumayyizatihi yadda addinin musulunci ya bambanta da sauran addinai wa samatihi da kuma daukakar da addinin musulunci yake da shi akan sauran addinai wa salahiyatihi li kulli zamani wa makani da yadda addinin musulunci ya dace da kowane irin zamani da kuma kowane irin lokaci wa tamshihi ma al'aqal da kuma yadda addinin musulunci yake tafiya tare da hankali addinin musulunci ba ya saba hankali fa qala sai yace ikra alayya shay'an min alquran inji shi shedan aljannin sai yace karanta min wani abu daga cikin alqurani fa qara'atu qawlahu ta'ala malam wahidi yace sai na karanta masa fadin Allah madaukakin sarki la tajidanna أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم ما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين yana gama karanta nan wa ba'ada man tahaitu min al-ayati idza bihi yaqulu ina gama kammala wannan ayar kawai sai ga wannan shaydanin aljina cewa amantu amantu amantu na imani na yi imani na yi imani saboda abin da ayoyin suke ɗauke da shi duk wani kirista idan ya zo ɗan ayoyin sai hankalinsa ya tashi inda kirista ne mai imani mai ilimi Allah maɗaukakin sarki ce za ka samu waɗanda suka fi tsananin ƙiyayya ga waɗanda suka yi imani wanda ba sa san musulmi su ne yahudu da kuma wanda suke shirka su ne maguzawa kenan waɗannan ƙiyayyarsu da musulmi ta fi zama ƙiyayya sama da wanda ba su ba sai Allah ya ce wala tajidanna aqrabahum mawaddata lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara za ka samu kuma waɗanda suke kusa kusanci da soyayya ga wanda suka yi imani su ne nasara su ne kiristanci su ne kiristawa kaga ashe a musulmi sun ɗanfi kusa da kiristanci sama da me sama da yahudu da wanda suke shirka haka allah maɗaukakin sarki ya bayyana sun faɗan sun faɗan sassautowa a dawarsu ta ɗanfi sauƙi sama da ta yahudu da nasara inda a ce yadda muke zaune a ƙasar nan da kiristoci da a ce da yahudu muke zaune babu yadda za a zama mai yi babu yadda za a zama don su yahuda abinda suke gani kowa bawansu ne kawai eh nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu su su ne ayan Allah kuma su ne Allah yake so duk wanda ba su ba to Allah ya halitto shi ne ya kawo shi duniya ne dan ya musu bauta eh bawansu ne duk ba yahuda wannan shine aqidar sa haka suke gani to ta za a yi da yaro da ubangida a tafiya lami lafiya a ce kana kana gani kai ɗaya kake da shi ya yadda ba za ta yi ba duk wanda kaga bai hudu ya saka masa jikinsa to shi kuma ya zama bawansa ya zama takalminsa yana taka shi idan zaka zama takalmi ya taka ka to shikenan sai sai ya baka duk abin da kake bukata to haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar Allah subhanahu wataala ya ce wa zalika bi anna minhum qissisin wa ruhban wa annahum la yastakbiruna wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul su irin waɗannan kiristoci idan suka ji abin da aka saukawa da manzo tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i sai kaga idanuwansu suna zubar da hawaye mimma arafu min alhaq saboda abin da suka sani na gaskiya cikin abin da aka saukawa da wannan manzo ya ƙulu ne suka ji suna cewa rabbana ya ubangijinmu amanna mun yi imani faktubna ma ashahidi na kan rubuta mu daga cikin wanda suka shaida wa ma lana la nu'minu billahi to me ya same mu me ke gare mu da ba za mu yi imani da Allah ba wa ma ja'ana min alhaqi da kuma abin da ya zo mana na gaskiya wa natmau ayyudi khilana rabbuna ba za mu kwaɗayin ubangijin ya shigar da mu ba ma'alƙawmi salihi ne tare da mutane nagartattu sai Allah ya ce fa asabahum Allahu bima qalu sai Allah madaukakin sarki ya saka musu ya ba su lada sakamakon wannan abin da suke faɗa me ya saka musu da shi shine jannati aljannatai tajari min tahtiyal anharu wanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin gidajensu Allah maɗaukai sarki ce wa zalika jaza'ul muhsinin wannan shine sakamakon masu kyautatawa to kun ga wannan yabo ne alqur'ani yayi wa kiristoci to yana jin wannan kawai shine sai ya musulunta to insha Allah ta'ala anan zamu dakata zamu ji kuma me ya faru akwai sauran akwai sauran abubuwa da yawa da za su fara a gaba insha Allah ta'ala amma dai zamu zo mu ji sati mai zuwa idan Allah kai mu Allah maɗaukai sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah maɗaukin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullah